أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أن... كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwala karkada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna ladi sha biyu ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ɗaya ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida a darasinmu na jiya mun tsaya aya ta ɗari da sittin daidai ta sautar araf araf aya ɗari da sittin kinan sha Allah yau za mu tashi aya 161 kayan nan akwai tambaya wani iya cewa a wutiri ne ya karanta wata sura ba suratul ikhlas ba aka tada hayaniya a masallaci ɗan uwa masalar karanta suratul a'la a raka'a ta farkon shafai da wutiri ta biyu a karanta kuliya ayyul kafirun ta uku a karanta ikhlas da wala'uzai a wani lokaci annabi yana yawan haka ne amma ya yi abin da saba ma haka a kowane yakin mun karanta da katun na siffar sallah ya karanta aya ma daga cikin ayoyi kenan wannan kurin rushin sani ne za mu ce kurin na kawo ba mu gana hayaniya ko fatiya kaɗai karanta mai abin hayaniya ko fatiya kaɗai ba mu gana hayaniya ko fatiya kaɗai aka ba hayaniya sallah ta yi kuma sai ya yi raka a ɗaya ya sallama to ya zai sai tashi ya kawo ta biyu ya ba da salam tushen sallah mata cika ba ka sallama ba da ake sai mafalikin da gaske ne annabi ya yi mafalikin Allah eh wannan yana ga ai muka cikin karatun nan a mawaliki ya ga Allah wannan ya tabbata a mawaliki ya ga Allah ba haka gaba da gaba wani ya tabbata ruwa ta tabbata sun turmizi a ruwa ta inganta ina ganin ne kamata kwan Allah ma bismillah
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين بدل الذين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما رجزا من السماء بما كانوا يظلمون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم nan bayan a takaice wannan bayanin iya zawa ne bayan mun karanta dai yadda Allah subhanahu wata'ala ma banu Isra'ila ni'ima ta man zamu ce darba suke ce a Hausa da tsuntsayen wannan da gilgije da yake rike su da ruwa tunzo nan zamani da suka yi a tsakanin wannan fitowa daga masar zawa betul makadis kusan bayan sun fito daga masar da musa salam ya ba su labarin allah subhanahu wata'ala ya mana umarnin shiga wannan gari na betul makadis mu je mu yaƙi mutanen garin makama garin wanda wannan bayan musa salam ya tura wakilai a ji a yi rahoto a ga yanayin garin da mutanen garin kuma ya gaya wa su wakilan in san ga abin tsoro kasu hudu ya mutane da wannan umarnin Allah ne dole mu je mai kira mutanen garin suka je suka ga irin yanayin garin da ƙari mutanen garin suka dawo suka ci kayi su masu mutanen su ga mu gaskiyar magana wannan mutanen sun yi ƙari mu kwarin suka ce gaskiya musa lallan da kula fasa ba an taɓa rabuka buƙatar idan hannu ka'idun musa musa gaskiyar mutanen ba ma zuwa mai ba ma zuwa kurin ka je kai da Allah ku yaƙi mu muna nan ka je ku je kai da Allah cewa ku je da kai da Allah ku yaƙi mu muna nan ba ma zuwa to wannan abin da suka yi shine Allah subhanahu wataala sai buga musu batan kai kurin su garin ba za su shiga ba kuma su koma baya a wannan wurin tsakanin wannan suka hoto da betul makadis suka yi wani shekara arba'in ba sa gari ba sa ɗauyi suna cikin daji kurin a wani ana yi da abu suka na a kai a kawo nan a wannan dajin aka yi ƙarshe musa alaihissalam bai ga shiga betul makadis duk wani akta duk wani wata kai shekara arba'in duk wani dattijo ba shi garin da shi ba Allah ya kaisa kun suke kai da kawowa kurin su Allah ya sa su batan kai gurin ba sa gane wa wannan shiga shikenan an ta ta Musa alaihi salam kai bai samu shiga garin ba eh manzo Allah ke ba labarin cewa inda ina baitul maqdis ce da na gwada muku kabarin Musa ji halbin kibiya guda da baitul maqdis shi ma a kewayen ganin Allah mai cikawa haka annabi Harun duka anan suka mutu to yanzu wannan jarrabawa ta dimuwa ta kare Allah dauke zaman Allah ya musta shikara ban shikara ban su cikin halin wani yanzu wannan lokaci ya kare lokacin Musa alaihi salam ya rasu Harun ya rasu sai jagorancin daya cikin cikin su wannan Tayyusha bin Nun kira shi da cikin tarihi wannan annabin shine annabin Banu Isra'il ko jagoran su to shine aka ba su kuma su umarnin wannan yakin shi da dole a shiga wannan garin su kai hari su kama wannan garin musaisa da masu imani musulmi a wancan zamanin to yanzu sun shiga yaƙi ya yaƙi kuma Allah ba su nasara musa cikin sayar bukari akwai ruwaya wadda wannan annabin shi na annabki ba labarin cewa babu wani daga cikin bayan Allah wanda aka rike ma ta yin rana sai ɗaya daga cikin annabawan Allah shine wannan wanda ya yaƙi ya yaƙi ya zo shiga garin ranar juma'a ne rana ta faɗa su kuma isra'il idan rana ta faɗa haramun su yi komi babu aiki ba kasa ba kawai ba yi to sai ga in aka bai ranta fada kenan kuma yaƙi zai koma baya ana wata cikin sallar bukari annabi zala ya ce wannan annabi shi kaɗai ne ya roƙi ɗaya da tafiya ta rana ka ta fada ya sun gari ya ce an ce ma'amura wani ma'amur kina wani ma ina ban umarni allah rike min rike min tafiyar rana har zuwa kare a ban awa daya ba shi sa abu da gurin don ka ta faɗa bi ida ba shi ne ida ba ta taka su kayanan ta faɗa ya ƙari wani shiga tabbata ma cewa a shari'a kowace rana tana fara daga daranta ba dare mu a hausa yace ana fata daga wuni daga a dare ake ba a yi wuni yanzu yau muna daren muna wunin ladi daga an ta haɗa mun shiga daren litinin surar juma'a ne rana ta faɗa a shiga daren subdu su kuma hana su komi na subdu ke da kota rana daren a kamata daren juma'a shan daren juma'a ba alhamis ba to duk wuni haka ne an aka yi daren wuni ne gobe da karanta hada ya kare wani wuni ya kare zai da karanta hada ladi ta kare mun shiga litinin kamar da muna cikin misalin ramadan ko daga an ga wata da dare da magarba a ina muke muna cikin shawwal ko haka yake to wani annabin kenan shine Allah ba shi dama ya fatata ya musu abin da ke da Allah ya ba shi nasara ya sai nasara shi ne ke ba annabi ke ba labari an kare an tara ganima mai yawan gaske sai adatan sauran annabawa kai annabi sallallahu alaihi wasallam in suka yaki in suka zo ya tara kai duk abin da aka samu ya tara kai wuri guda alama aiki Allah mashi aikin su ba a raba ganima ganima haramu ce sai Allah ya kawo ta wuta daga sama shu in ta zo ta kone abin gaba ɗaya rumus shi ne alama aikin sakar aiki ya yi wannan annabi ta wannan wuta da ta zo an tara komi ta zo ta kona ba shiru a shi ta akwai matsala ke cikin wannan ganimar cikin wannan dukiya sai aka ce to akwai wani ya ɓoye wani abu a cikin banu isra'il akwai wani gida da wani ya ɓoye wani abu bai ka agama ba shi sa wuta ba ta ƙona ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam kai Musa alaihi salam yace duka kabilun na nasu kasu gida gom shabi ne yace ko ne gida yazo su gaita shi zai gano inda famikin da barawon yake ta hanyar inda gaisa inda barawon yake hannun zai rike to kana wa kwata kwata sai bukhari ta inganta da aka zo ko ne gida kenan gidan shabi ne wannan yazo a gaisa wanda suke da barawon a gidansu iya zo karab hannun sai rike yace yanzu kenan a cikin ku kira barawo zai ku kawo barawo zai ku nemo barawo a cikin ku kaga an rage aiki to kun ko da gidan ya abun yawa ne yanzu kenan haka ware gidan wa'annan inda barawo yake kurin ya aka samu kan saniya na zinariya sai abin da iya da sai kasa guri zinariya kan sai kasa na zinariya shine ya boye cikin kayan shi ana samu aka gama wuta ta kona gaba daya to yanzu anan Allah subhanahu wataala ke ba su umarni na wannan garin da suka ci da yaƙi ku shige shi cikin halin mana ku shiga wannan garin kuma wa kulu mina haithu shi'tum komi na ku ne halitta mu kun ci yaƙi kuma kan addini suka yi ba kabilanci ba addinin Allah ne sai ka annabi Allah yaƙi addinin suka yi yace wa qulu hittatun gurin kalmar ta hitta gurin ta hitta nan kalma ce a ta kun zita kuma wadda kullu babu sujada ku shiga kofar kuna cikin halin kaskantar da kai a sunkuye cikin halin kaskantar da kai ba girman kai na ya kana sujada sujud in ka ce ka ɗauka ka gana ma yi ta ƙura'ani ta zawo wuri daban-daban tana zawo akan sunkuya tana zawo akan kai gushi ƙasa dole yan kuma suna gano wane ne za a yi sujada kace kaga dai baiwa shi a shi ta yi ana sujada ko dole han daga ba za ta yi sujada ma'ana ai ku shiga cikin wannan garin kuna halin kaskan kina kai a sunkuye kina alama ta halin kaskan da kuma kuna cewa hitta hitta kuna haka aka ce musu kasi girman kai kuma Allah ce yin hakan na gafir lakum qati'atikum za mu gafarta muku kurakuran da kuka yi na baya ma Allah ce zai gafarta muku sanazidin musulmin kuma za mu karawa masu kyautatawa da fatalan ta musamman haka aka musu umarnin shiga wannan garin amma mai yawa kana fabaddala alladina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum Allah ce sai azzalimai daga cikin su maimakon su yi wannan kalma ta hitta hitta sai suka ga ya za a yi su sun ci gari sai su shiga sujada a akwai cikin sun sarrafa ko ruwaya suka canza kalmar da hidda da da hinda fi sha'ira alkama nan an ce kalma ce da abin da aka ce ka yi ba ruwan ka kacin da ma'anar shi ka yi yadda ya zo kun kuta hidda kun ba ruwan ku kalma ce ta ku yi wannan kalma ita ce ta halaka ta ta ma'anarta kamar neman gafara Allah amma hidda za ku ci kur kuma ku ce cikin halin kaskantar da kai wata kasar bukari maimakon su ce hidda a hidda fi sha'ira kuma su baiwa su ci gari su shiga gari sun ci yaƙi kai a sadde kamar masu gina masu bakwa bane gina to na an ce wata ruwaya ta cikin abin tarihi aka ce ƙofar garin ta yi ƙasa su kuma sun dole ya sun kwaye me suka dan taurin kai suka da kawai wata sirri bukari ya suka zamana suka jan gindi suka jan gindi a fara wata sirri bukari cikin tafsir na minin bukari karuwa cikin tafsir wai ba zai taurin kai ba da girman kai su su sun biya ba in har ba an dai ba shiga sai dai zamana suka zan suka shan gindi suka shan gindi suka shiga saboda yahuda ba mutanen kirki bane Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum wa innan azalimin cikin su suka canza ran da aka ya musu fa arsalna alaihim rijzan min as alaka kuma muka auko musu azaba ta musamman daga sama wala musu wannan azaba ne bima kanu yafsidimun dalilin zalunta kansu kin bin umarnin Allah Allah ta gaba واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وسألهم عن القرية التي كان حدث البحر wani ya tabbatar da annabin zonin Allah wannan wani abu ne wani ilimi ne a cikinsa sai malaman suka san da wannan mas'ala wani abu yawa kanin cikin banu sa cikin yahuda banu isra'il shi Allah ce manzon shi ka tambaye su labarin wannan alƙarya wadda take hadiratul bahar ta bakin teku gari ne bakin teku nan ya tambaye su an yi ko ba a yi ba kuna labarin ya gaya musu abin da ya wakana nan menene a cikin kisa waɗannan alƙarya akwai haɗarin wa shara Allah ta wili da haɗarin taurin kai akan maganar Allah wannan ƙarya me ya Allah ka ce idh ya'uduna fi sabt lokacin da suke suka yi ma'ana suka wuce gona da iri kan lamarin sabat me ma'ana yawon sabat ranar subutu haramu ne duk aiki a gare su haramu ne sai komi to Allah ya musu jarrabawa wannan mutane wannan garin rasubudu radda yake aiki haramu ne suna bakin teku wurin kiyaye ne shi ce ranar da ranar subudu sai ki zo shura'an zai zo kirin ya kama da hannunka da subudu ya kama ki da hannunka a cikin teku ba wahala fi kirin ga suna amma ranar ba aiki amma yau na subutun ranar ba subudu ba ba su bayyana an ba subudu wace ba sai da kyan da fada kana ta dubara da kyan da kam guda ko biyu goma amma na subudu ka san ba ta koyana amma haramu ne jarabawa ce a jarabar imanin guda gani to wannan abin haka yi wa kana a wannan gari ya musu jarabawa akan wannan ranar subudu إذ يعدون في سبت إذ تأتيهم هتانهم يوم يوم سبتهم شرعا لوتن دكين كيزوا رانا سمد شرعا ميوا أبا هيني كده كجنا نرى ويوم لا سبتون لا لا تأتيهم أما ما سمد بتبا كي بيدوا توانا أبن الله تي كذلك نبلو بما كانوا يفسقون haka muka musu wannan jarrabawa dalilin fasikancin su ibban Allah hela musu wannan jarrabawa to nan me yayi adun wannan abin da ya wakana daga bayo da gobe suka kai gaskiya wannan abin bai wa kullum kullum muna asara muna asara muna mu yi wahala ta kamu kuma ga iya zawa nan cikin ababai suka ambata imma cikin abin tarihi su tabbata da tabbatar da sun yi sarautai amma mai suka yi sai suka mata hila suka man ran juma'a za ta tashi ya imma rance rami suka yi ki in ya biyo wajen rijiyoyinsu in ya biyo ya fada bai ya koma cikin teku ko sun sa kayan kamun kihin ran juma'a sun faka amma bisa kamawar subdu ya ladi a zo kaga a zahiri su yi mata subdu su yi subdu ba amma kihin shi na suka ci kihin subdu ne eh wannan yau da su ɗaya musu bisa kamar subdu bisa yi amma kamun ya sa abin kamar juma'a subdu ba zawa shuki in ya zo na subdu kai kam haka su karkai kaga na ce wa ko a kowane lokaci misa annabi ke magana cewa mai hadar ne ba bai wal ina annabi ke karhin ruba mai hadarin su mai wal ina an hana ni kuɗi da ruwa kaban 100 baka 110 me suke mutane sai su kawo ina da kayana wani salulai ina son kuɗi wani ga salula ta nau ka saya sai ce jika ɗari ɗari ka saya to na sai da maka hagan na sai maka na sai maka jika ɗari sai maka jika ɗari ko jika ɗari ba na ba ya ce ya saya jika ɗari yanzu ko ina amsa to wani jika ɗari ya saya sashin kudi ke so sai mai domin salula ta nawa zan saya ya ce na saya jika ta mani ka gani ai salula sai ta jika ɗigo jika ya saya ya amsa yanzu ya mero mini kuma in saya nan saya shi tamanin ya mashi tamanin kin yanzu nan bashi ba nan bashi ba salula na bashi nan zai kai mun ka ga wasu awon ala dabara ne maimakon ya bashi tamanin kamun ɗari ko yanzu wani dabara ce zama za mu Allah a ni yanzu salula ce na sai da maka amma hakika ba sai na baka ba kudi na baka magana sai aka aure guda na baka saluda a jika 100 ka bi domin ta da baka 80 ka ban 100 duk ɗaya ne da ka ban 100 baka 80 ka ban 100 ɗaya ne to wai to wannan dabara ta annabi ce ce mun sadarar ruba bai da ina to shi ma wannan duk wa neman wa shari'a Allah dabara kawai ce ma shari'a Allah da dabara hadari ne hila kan shari'a to wannan abin da suka yi ne a garin suna ga su sun yi dabara su yi wa rata da su mutu eh ba su ci ba ba su yi wa rata su su ladi sun ajiye su mutu suka dauka ladi da juma kan juma suka dauka ladi suna gaba abin da za yi to amma kowa a zahiri ya san wannan kihin sun mutu suke ci wannan abin tarihi ne mu dauka a zahirin maganar kihi iya zawa sun mutu sun kasa hakuri sun zo su yi farauta da sun mutu ko da zahirin qur'ani kenan wannan ko zahirin qur'ani kurin kenan da wannan abin suke na al'ummi da kenan suna wannan farauta da subdin a takaice to sai gari rabu gida uku garin ya rabu gida uku wa iz qalat ummatun minhum wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adaban shadida قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون نعم الله يتوى إذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله قوما الله مملكهم أو معذبهم عذابا شديدا gari gida ku yaro da su wancan yan ta'adda masu yin marauta ta sirru da aka hana su da masu wa'azi kakku yi tsoron Allah akwai azaba da wannan abu suna musu kashe to ga ƴan wa'azi ga ƴan takarwa da kuma ga ƴan baro mu nan su ne wa'yan baro mu su ne suke cewa masu wa'azi limata izu na tsohon lahun mulkan an wa'azi ba sun sai kuke ba su fala kuna ba mutane a haƙar musu wa'azi wa'azi ba musu kuma ba su sani tare ba ba su sani haram ko san haramu ne ko san abin an haramta mana yi bisa kuke musu wa'azi kuna ba ku hada don mi kuka masu wa'azi mutane da Allah ya ya gama su sun hallaka kuma iya musu Allah ya musu azaba mai tsanani sun san sun hallaka ku san ko azaba kan wannan abun amma su suna fada ga masu wa'azi ne ya fafa kafa kan ku hada kamar suna suna bada lokacin sai ne kurku wannan mutane hallaka ku to kaga wannan shine ko ana samu ba ko da cikin al'umma ya samu akwai barun kai kuna ba kun kwalla kullum dan kuna ba kun kwalla ko mun ga bai shi ba ruwan shi shi ba ruwan shi bai banna amma kuma ba ba ruwan shi wazi to wannan matsala ce to dai anan wayannan mutane barom suna fada ga masu wa'azi limata izuna qauman lahum lakum wa azab azab shadida dan me kuke wa mutanen da Allah ya halaka su ko Allah ya halaka su ko musu azab mai tsanani dan me kuke musu wa'azi qalu ma'ziratan ila rabbikum sai masu wa'azi dan su abin da suke suka ce muna yanke hamdani a wajen ubangiji don ganin barna ka kyale lahi ganin munkar ka kyale kai ma da kaman kana cikin tariya cikin abin abin zo kai baka baka wuta ciki suka ce muna kawo hamzari ne wajen ubangiji kai kama kai gamin ubangiji mu kenan kar Allah ya kama mu da laifin kin wazi shi yasa muke masa wannan wazi kuma wala'allahum yattaqun iyawa sai tsoron Allah su wasa ba ta wani bai bai yarda bai bai wazi a shi da Allah ce imma su hasa su tsoron Allah su hasa wannan sarauta ko kuwa mu dai a wajen Allah Allah mun sarki wurin da cikan mu shikenan nan gari da gida koki falamma nasu ma zukiru falamma nasu ma zukiru bihi an jayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun na'am falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da aka yi ta wannan wa'azi suka ƙi aiki suka bar galgadin da ake musu busibu ba to kenan sun ci gaba da barbasu hasa ba duk kashin ake musu a ta musu kashin sun ƙi bari Allah ce an je nan da zina yin hauna a nusu sai muka tsiratar da wa'incan masu wa'azi muka tsiratar da wa'inda suke hana mummunan aiki wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'is sai muka kama waɗanda suke ɓannar farautar da azaba mummuna kuma na damsa wani azaba bai makaru ya fi su'un dalilin ƙin buɗa ga alafa shi ne matakancin kawai abu ala kama sai azaba wata irin azaba a kansu
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين falamma atau amma nuhu anhu lokacin da suka suka ƙetare suka ci gaba da yin abin da aka musu hali ya suka ci gaba da harautar su kunna lahum kunu qadatan hasin ku zama kirada kirada ma na ta birka shamfanzai fagen birnin wannan Allah ya musu umarni na umarni na kauni ku zama to birrika khasir cikin halin kaskanci su ne wai da mutanen garin sai Allah ya shahe masu farauta su kuma birrika bakakken birrika shi kirada bakakken birrika su koma kuran na wayo gari kurin sistem ga ce ba magana amma ta suna gane mutanen su yan mutanen su wannan shine azabar da aka ma wa'inda suka yi wannan farauta ta ranar subdu anan menene darasin taurin kai da neman wa shari'a Allah haramci dubara kaga da Allah musu na yi ka suna cewa idan mun jiba a wannan ayat Allah ya ba mu labarin masu wa'azi da labarin masu mugun aiki ina yan ba ruwanmu ya ce aljazar min jinsa al'amal yanzu kai mawar mashi Allah ya ku a kare su Allah ta zama Allah bai kawo labarin su ba inda suke suke mawar mu shi ma Allah ya bar bar ba na ya bar magana su kun ya kama Allah bai kawo su ba in ba ruwan kullu Allah ya magana masu wazi da wanda suke banna mu mu banna tuna mana su ta bincike yaya su me matsayin su an halakar da su an bar su shi da Allah bai kawo mutum mai lahi ba lahin wancan daban ne an ce magana mahi ƙarfi su ba halakar da su ba wanda aka halakar aka shaye su koma aladu su ne masu yin marauta da su an tawar su ne aka ce a nufi labari babu al'umma na kuma su caye su ne bakin murnuka a dama akwai bakin biri annan salam ya ce babu al'umma da allah ya shaye ta wadda wata halitta da ban ta ci gaba da rayuwa su ma ce wannan bayan kwana ku suka aka halakar da su akwai ruwa sun sai musulmi alama bayan kwana ku allah halakar da su amma sai kwana uku kurin ga suna yawo daga wajen dan wanka kana hmm iya jiji na shi ya huka ba magana kashi dan wanka buri ne dan wanka wannan ne buri haka ka musu eh kuma daga baya Allah halakar su gaba daya ci gaba وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
هذه منا مغانا كم بني إسرائيل التي وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومون سوء العذاب أنا القول الله ني الله يا سنروى akan cewa zai ubangijinka ya sanarwa zai aiko ma da waɗannan mutane lokaci zuwa lokaci har tashin kiyama an aka yi wannan wani zai zo an yi mukuta nasar an yi haitilar an yi Allah zai kawo wani tabbas insha Allah wani alƙawarin Allah ne zai ma bari su raunin kamu daban-daban har tashin kiyama ba a yankewa a wancan zamani mai karanta tarihi itilar ya tashi da bakin cikin yahudawa da jin haushinsu irin abin da suke ala ta maki a masu kwaro wasan dai abin da yau kanin da akwai masu kawo ƙari alamuhim itilar ya kashe yahuda ya ka kashewa ba wani da ya gani makakar ya musu kishin kishin gilla tabbas ya musu kishin gilla Allah to wannan kamun Allah ne kuma yau Allah zai kama wani na yawan gani ba yau a tarihin duniya duk shiga duniya ko ture ko amurka ko ina ne a yau duniya babu kabila ko jinsi da yake da yankun jini a duniya kamar na yahudawa kada cewa cikin musulmi ha a turai ha a turai ba har doka aka yi ba an kama kakar da kyamarsu an kallasa ba har yau allasa wadda ana kyamarsu ta ga iya wata cikin wanda suke kyamar da su allah kawo na kan mulki ya kara musu irin da tilar da musu tabbas akwai na dai ana samun kiyamar ta yawa kuma ga musulmi suna yawa a cikin turai a amurka da yaro da kowa sai ka ta Allah ba wani mulkin suna ka suna gidan amurka da gidan turai sai ga samu juyi ko lokaci guda Allah kawo lokacin yace wannan alƙawalin ubangiji ne la yab'athanna alaihim ila yawm alqiyama man yusumum su al'azab Allah zai aiko musu hatta shi kiyama zai dinga aiko musu zai dinga sai musu muna azaba kuma inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu lakafurur rahim ubangijinka mai gaugawar uba ne zai kamu kuma lokaci guda Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah gafarta mana وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Allah ya ce wa qatta'na fil ardi umama mun ciccira su dan wa a yau ba kabila da aka ciccira a duniya sai gudawa an kaji Amurka akwai na Amurka akwai na Europe akwai na Australia duk duniya haka suka ciccire kun san har zawa musulunci ba mu gane ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kare wa duniya Umar ibn Abdul Maqdis a lokacin nan wa Yahudawa ba su da gari hata bata makarzikin a yan raba ba su da wani ko ba su da wani abu na wani a ji a bata makarzi a hannun nasaru take a hannun daular rum take ba su da gari daga baya ne a nan sallar salama ya bar duniya umar ya bude bata makarzi tana hannun rumawa ko mace nasaru baya ne an ba lokacin yakin duniya ba da aka yi wa tun shekara tun wani waka da wani wani musu ba ya kan buksa nasar tun waka da musu bisa ganin suka samu gari ba kuma sai bayan yakin duniya sai bayan karantu bayan yakin duniya mutum karasan bayan kada yakin duniya ya karantu suka samu ma kasai mai sunan Isra'ila tun daga baka Allah ya wakasa duniya daban-daban to Allah ce haka Allah ce Allah mun ciccira su a duniya al'umma daban-daban yace minhum musanihun wa minhum dun zalika inda ka cikin aljanu maka ne a cikin an samun na kwarai kuma akwai mutanen banza Allah ce balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allah ya musu jarraba shi iri iri an musu da abu mai kyau an musu mara kyau Allah musu jarraba daban-daban don su dawo amma ina fa khalafa min ba'di fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adana يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون نعم فخلف من بعدهم خلف bayan mutanen kwarai sai mutanen banza suka mai khalifun wadda su kitab su ma 'yan bayan sun gada littayin a taura da uwayen suka bar musu ga littayin a taura a nusu ga dokokin Allah na taura amma duk da ga littayin ya hudu na arda hadar adana za su ima shi rashawa abin duniya wanda yake abin sun tabbatar da haramu ne amma za su ci za su karba wa ya ƙolun sayu gafaru lana sayu gafaru lana eh za a gafarta mana yi eh za su sun menin za su ci haram kuma sun san haramci su ci su akan kanka sun sun da Allah da kware ko sun sha abdullah muhtar su ne al'umma da Allah su cikin bayan duniya gaba daya hayo kida bai hude shine wanda Allah su duk duniya ba mai darajar su haka bai hude ki hayo ki ja kai shine sha abdullah muhtar ko sai da Allah da Allah zaba yasi ayin ma sun yi dai an karanta musu sai ka furo lana wa in yatim arqu misalahu zai ya yarda laihi ne haramu ce bai dace ba akai magana da ta an karanta mushi to ba tuba bace bai kuma idan wani abun wata kaka ta kaza wata haramkin fi sakacin ta Allah ya ce alam yu'khad alayhim mithaq alkitab wani abin da suke yi yau ka ci haram nan suna kawo su rajawa ko duk abin da ke haramu ne za su ci su taka dokar Allah za su ce mun yanzu lahi za a garauta mana mun goma yi za su ya ce Allah ba ya amshi ba alkawali na littahi a taura da saukan musu na bin dokokin Allah da kakku dangana ma Allah ƙarya tun ba kun karanta ba a cikin littahi wannan shi ne yake ce Allah yi akhaz alayhi mithaqul kitab Allah yaqulu ala Allah illa alhaq wa darasu ma fi ba san karanta ba cewa alittayi Allah ba kasama Allah ƙarya in ba kasa daga al'abin da Allah ya ce ya wadi kuma sun karanta abin da ke cikin littafin amma karanta ba ta musu amfanin kullu ba shi na lokacin da cikin sai ibn maja ana sallasar ke cewa sahabbai ya yi wa ne ce za ka awa inda zai haɓar ilimi wannan abin zai zo lokacin kusa da ilimi da bidar jihar rasulullah kai fi yi wa khadar ilim na na ƙarfi al-ƙura'an wani kuri wa abu na'una wai kuri abu na'una abu na'una lawan mulkiyama sikilata kuma ka yabi ibn giyas ya ce ya rasulullahi yoshi za a ɗauki ilimi muna karanta ƙura'ani mu makaranta makarantar da ɗiyanmu ɗiyanmu su karantar da ɗiyansu har tashin ƙiyama ina ɗauki ilimi ya ce ka labi da ce da ina ka a madina kana cikin mutane masu hankali a shakai ba haka ba ne ba ya ce ba ga yahudawa da sauro ba babu a taura babu jidanunsu ya musu amanon abu kenan rashin aiki da littafi bai ma amfani komi Allah sai halaka da ba ruwan Allah da karatu ba ilimi ba aiki ba ruwan Allah da karatu a littafi wajen ka haddace kaza ko baka aiki shi wata ruwa da karnin ta Mu'az bin Jabal yake cewa sai balal Qur'an fi sudur aqam kama ya balal sawb fa tahafat madan da kace Qur'an wannan ruwaya ta tabbata makufi kuma amma anan shi marfu'i ne da mai zuwa da ra'ayi yace Qur'ani zai tsuwa ya kode a zukatan wasu bayi ƙur'ani an karanta ya ce zai kode ya ce yadda tuwa take kodewa haka ƙur'ani zai zamanto a zukatan wasu sun karanta ƙur'ani sun haddace amma hoto ne ya ce ya ƙar'unahu lajidun lahu shaha wa lalata يلبسون جلود الدعن على قلوب الذئاب أعمالهم طمع لا خلطه خوفا نتي إن قصروا قالوا سنبلغ وإن عصوا قالوا سيكفروا لنا إن لا نشرك بالله شيئا yace mutane za a cikin al'ummar sun karanta ƙur'ani amma ce ƙur'anin kan babu shi yace za su karanta suna ƙira'a babu jin daɗin ƙur'ani babu sha'awar ƙur'ani amma gau gashi na ya fitarwa ya ce wa'in mutane ya ce za su ta aka ce fatar timkiya a malzuciyar kura ko kirkici mai ma'ana ko a hauta ce ya sa fatar timkiya kura ce kura da fatar tamakai ba ko? kura da fatar tamakai kenan a zahiri ga imarci kura ne ya sa addini amma mugu ne shirme ne annabi ya ce irin waɗanda mutanen ba su da komi a duniya sai kwaɗai makwaɗaita ne kwaɗa kwaɗai ce babu tsoron allah kwaɗai da su amma ƙura'ani a kagashin sunan ƙura'ani ya ce in suka yi wata katobara ko abinda kamata su sun yi gaza ya su ce ka za mu ci a gaba ci a gaba in zai katobara ya ce yau mun shirka tun da mun shirka ba a za ka rata mana mun shirki ne ɗan wuta abada mu wai ka ba irin yana ko gawara kagan a karantar da kai halin mutane da yawa balle wasu wani iya da ƙirar sunna ma mu ala sunna ne bai shirka ko amma kake mugun halin shi da abokan zama ko mu'amala da yawa kan sama kana kaga iya aqida wajen aqida gam ne ba matsala ba shirka ba sa guru ba sa laya babu bid'a amma hali akwai matsala matsala ce kaka ce da muka shiga sai muka bid'a shi kenan kai ka tsira matsala ce kaka sa akan ka lalle kai wa Allah godiya a wannan zamanin ziyar ba ka da bid'a da shirka amma ba nan take tsaya kadai ba akhlaq annabi ce babban hali na kwarai hali na kwarai ka same ka wajen mu'amala da iyalai da abokan kasuwa abokan rayuwa kana mugun hali ka kare na abinka na adan kan maka shiga da Allah a ya hatara to wannan nace za a wannan al'umma za ta su ga Qur'ani ga komi amma babu sha'awa babu babu abin da ake bukata wani mazai wani zai budare da ne ta tilawa ta tilawa ba barci sai ba sauka cewa saboda abu amma kun shi ya ci mota kun shi ya ci mota ya samu ya samu sabon kurin shi ɗan shafakai ka ta matsala ce ka asara idan kai ka bi dai da wani kun dan an ce ba lahi bane ba in ta kama ko dan ba da kuzari ga almajari amma mutum ya kare rayuwar shi ta bin dare da rana iya talawa iya talawa kun ne ci mota ya asara Allah ka asara mota min to su mu'ina kenan suna hadarin su ke shi annabi almanzala kai kice ma kice labid yace ba ga yahudawa ba da saru ga a kawai injil shin ta musa wani amfani kenan ba ilimi bane ba a aiki da shi shi nan kenan Allah ya zarge su ga littafin an ba su amma ya huzun arda hadal adna za su karba wani mai ce abin duniya abin duniya shi kaskantacce abin duniya za su karba haram kuma wa yaqulun sayughfiru lana za su za a gafarta mana kuma mun yi wa in yati ma'aradu mislahu in kuma aka saka samu wata damar haramta saka zawwa ya hudu mu za sake amsa to Allah ce wani abin da suke yi alam yukhad alayhim misabul kitab ba Allah an ci ba alƙawalin littayi da yake su ku zo bi kowa ku amsa da ƙarfi niyya ku yi aiki da shi har aka gamsu aka gamsu dutse da su imani zuciya taura Allah ya kulu ala Allah in haka so wata magana game da Allah in ba gaskiya ba wa zai su mafi kuma sun karanta abin da ke cikin littafi Allah ce wadarul akhiratu khairul lil ladina taqu Allah ce shi dai gidan lahira rayuwa ta lahira ita ce mahi alkhairi ga mijin tsoron Allah kai mutum ya zaɓa rayuwar duniya lahira bata duniya ba ku yi ta rayuwar lahira bata duniya ba ya ce afala ta akalu da can bakwa hankalta da wani misali da samtun masu hankali
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين إذا من جود السنكر أنت بأيكي Allah ke yaban wallazina yumsikuna bil kitab wa aqamu salah amma waɗanda suke rike littafi a kira shine aiki da shi kuma suka tsaye da sallah to inna la nadiru ajrul muslihin an Allah bi kawo ma da kaza kaza kaza kai Allah shiga maka kenan suna sakamako na kwarai a wajen Allah shi kuma Allah yace ba ma tozartar ladan masu kyautatawa kenan Allah musu tanadi na musamman kuma kuma Allah bai rage musu ko daya duk wanda zai rike littafin kuma ya aiki da shi magana kenan masu rike littafi suna tsaye da sallah to nan anan an koye ba a ambaci girman ladan idan Allah ya maka dinin ladan suka samu to Allah ya ce la nudiru ajal musulmin ba ma turatar da aikin masu kyautawa kenan Allah zai suka cikin lada nan bishara ta ga masu aiki kwarai
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه زلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه زلة Allah ce annabi ka tuna musu lokacin da muka daga dutse a samansu ka annahu zulla sai ga dutse kamar zaman wata inuwa ya musu inuwa kuma wa zannu annahu waqi kuma suka tabbatar idan musu ba dutse zai hadu musu wani makaranta jiya cikin bakara bayanin kwanan cikin bakara mai hadi da yawa lokacin da Musa zuwa taura ya kanta masa attaura da abin da ke cikinta sai suka ji abin ya musu tsauri bisa iya bawan dokokin musa ya je canza kan shi ne allah ba duwatsun wannan umarnin na kewayensu suka yi sama kamar girgije suka riye garin musa ce ta wannan ha ko ku karɓi wannan littayin ko su haɗo ne ka an na huzulla allah ce kamar dutsen kamar girgije kuma suka tabbatar a nuhu an musu ba zai faru a ce hudu ma'atanakun bi kowa wasu kurmafi aka ce ku amshi wannan littayin ke duk dokar da ta zo ku amsa da ƙarfin niyya da gaske ku yi da gaske ku ambace ku ambace ku karanta abin da ke cikin shi ku karanta la'allakum tattaqun dan idan kun karanta ne za su doka Allah ku zama to masu bin doka Allah kun tuna wannan abin da ya wakana tabbata ya wakana kuma suka sun kuyar suka sujjar da rabi da rabi suna kallon dutse kuma suna ta simbi samina wa ta'ala haka ya wakana ci gaba وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نعم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala in wannan wani abu ne wanda ya wakana tabbas ga nasin qur'ani ga sunna Allah subhanahu wataala bayan halittar adam ya matsa adam ya hudo duk wanda za a halitta daga sassar adam Allah ya hudo su ya musu tambaya a matsayin bayin shi duk wanda ya tashi kiyama wannan tambaya ce tsakanin Allah da bayan shi an ce nake nan kowa a alamun zarra ya ɗauki wannan alƙawali Allah ya tambaya kuma duk wanda ya tashi kiyama to za a halitta Allah ya masa wannan tambaya cewa alastu bi rabbikum ba ni ba ne ba ubangiji ku mana akwai wani Allah banda ni nan kalubala kowa ya yarda cewa Allah kai ne Ubangijinmu bayan sun hudi Allah ya ce ya yi haka wannan alƙawarin da ya ɗauka da dukkan ɗan adam tun alamun zarra an taƙulu yau mulkiyamata ina kunna ana haza gafi ne don kaka ce baka san da shi ba Allah ta kama ka da hujja abdullahi bin abbas ke ba labarin cewa ki faɗin ma'ana wannan kowa wani alƙawarin ya ɗauka ya ce wanda da ya zo duniya ya girma aka yi mai kira ya amshi kira sai alƙawarin farko ya ambace shi ya mani amfane shi wanda aka zo aka mai kira bai cika ba alƙawarin farko bai mishi bai su bai da shi wanda ya zamanto shi kuma an ya ɗauki na harko kuma da yanzu duniya a hannun mana bai shirka da Allah ba bai girma ba ya kai lokacin ɗaukar takalif ya mutu na harko zai amfani shi cikin sunan turmuzi cikin kitabun tafsir na imam turmuzi ya kawo ta ruwaya wadda lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hudo ɗiyan adam a alamun sarra aka gwada mu adam ɗiyan shi ba ɗiyanka da za a yi gaba ɗaya an gwada mai sai ga wani ya haske kuma wani a cikin ɗaya wani ya burge shi alawan waya aka ce ɗanka ne waya a cikin ɗiyanka akwai dawud annabi dawud shi ne cikin ɗiyanka ya ce shekara na guda ce shekara sattin gare shi ya ce ayo ta kaɗa mana sattin su sa'ada masu dubu ɗin abu su masu dubu sai da sattin zai kama ba kaɗa ne ba ya ga ya burge shi kuma shekun sun kaɗa cikin suna shiga sattin ta daga ya ce Allah na ƙara mai a cikin ta ɗauki arba'in a ƙara mashi shekara arba'in wannan wata ikanta cikin suna sai yin sayi cikin suna suna shi kenan Allah ya ɗauki alƙawarin adam shi kenan an ƙara wa annabi dawuda a shekara arba'in cikin ta adam adam ana na adam adam lokaci ya yi mala'ika mutu ya zawa ya ce ada saura a ce wani saura kai sauran na arba'in an daga yamma a shekaru na ka ci a kamance ne kai da tun lokaci ka za ka ba cikin ɗiyan ka ba adam ka ba ɗanka dawo da shekarar ka arba'in ya ce a shi ba shi ne muka ce fajaha da adam fajaha da zuriyatu wannan sai adam wani sai zuriyatu kuma ya ka taɓa ta adam ba na magana da muka ce adam daga nan muka gada gardama adam ya yi musu ɗiyan shi suka yi musu suka gardama adam ya mantuwa muka gada mantuwa adam ya yi laihi ɗin su yi laihi duka dukkan gargado muka min gada gardama min gada mantuwa min gada laihi kuma da gada ruwan wani wata inganta ka haka na kinan abin ya makana a wani abin da aka kinan wani abin wanda Allah ya kashi da bayan shi cikin alam musarra ya ma kowa wannan tambaya kuma kowa ya yarda Allah tambaye kowa alastu bi rabbikum ba ni ne ba ubangijinku kalubala kowa ya ce Allah ka kaɗe da ubangiji kuma Allah ce wannan ya wannan yanki hamdari an ta ƙudu yau mai ƙiyamata ina kunna an haza kafilin nan gobe ka kace ma Allah gobe ka ce Allah ni ba sani ba ba san tafi ba wani mu shirkai ne aw ta ƙudu aw ta ƙudu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون to wannan abin da ya wakana Allah ya ce yayi haka na muku wannan tambaya tun alamu zarra kowa ya yarda da Allah ne kadai abin bauta ba ga mace da kowa kuma dan kakku ce ai mu mu sani ba to an ga muku yanzu an tuna mana kuma aw taqulu inna ma ashraka abauna min qabl ko ku ce ya Allah mu wala gado muka yi uwayen mu ne mushrikai wasu garin mu ma shirka ake ana batun Allah kenan mu ba mu laifi ba ruwan Allah da nufin ba ba Allah hamzar uwaye na gado ne ba ruwan da kai da uwayenka gaba ɗaya tura kuta ku ba Allah ba kenan dan kaka ce ma Allah gobe kiyama uwaye mu ne suka yi shirka ya Allah kuma wa kunna zurriyatan min ba'dihim Allah mun zo bayan su ne mu mun gada ne kakannin mu suka yi shirka mu muka gada muka isko afatu hulikuna bima fa'al mubtilun Allah ka halaka mu da ayi mabanata ya murfu to ba ka Allah wannan hamdar ba ka ma Allah hamdar uwaye na kakannuwa a wannan ba ruwan da wannan abun kuma ka kaje shi haka nan Allah ce wa kazalika wa kazalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un Allah ce wa kazalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un ta haka muke aka ayoyi daki daki dan mutane su koma kan hanya Allah sama Allah sama kan hanya amin daga kamata mu tsaya sai darasin gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh